بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wace da gaba da karatun littafin muna da sala muna cikin babu auqatis salati wa asma'iha ko lokutan sallah babun fi auqatis salati wa asma'iha da kuma sunayen kowace sallah yadda ake kiranta mun yi game da sallar sallar subahin ko mun yi lokacin sallar azhar mun yi lokacin sallar la'asar ga sallar la'asar mun ka tsaya don haka yau za mu tashi lokacin sallar magariba yace wa waqatul magaribi lokacin sallan magariba wahiyar salatu shahid ita ake kira salatu shahidi ya'ani alhadar mai ashahid yana nufin mazaunin gida sallar mazaunin gida mi an ma'anar kiran sallan magariba sallan mazaunin gida ya'ani yana nufin annal musafira matafiyi la ya kasuraha bai gajarce ta saɓanin sauran salloli ma'ana da matafiyi da mazaunin gida don raka uku uku suke yi to akan haka an hakira ta salatu shahid sallan mazaunin gida ma'ana da mazaunin gida da matafiyi duk guda ne gare ta to ita sallan mangariba wa ya'ani annal musafir yana nufin cewa matafiyi la ya kasuruha bai gajarce ta bayyan kasarunta gajarce ta wa yi salliha ka salatul hadir yana sallata ta kamar sallar mazaunin gida ita ba ta da ƙasar sai wasu ka ce to in shi ad dalilin kiran ta salatul hadir to kenan ko sallar asuba sai a kira ta salatul hadir don ita ma ba ta da ƙasar in ka ce a a dama sallar asuba ai raka a biyu ce dama zama guda gare ta ita kuma wagga raka a uku ce dama salloli masu waɗanda na wuce raka a biyu su ake wa ƙasaru ba a yin ƙasaru ga tun da ƙasarun raka a biyu ake ba a ƙasarun raka a guda inda ba cikin halin tsananin tsoro ba to mun ji dai sunanta ko sallar mangariba ko kuma sallar mazaunin gida waƙatu hafa waƙatu hato abinda an lokacinta ita sallar magariba gurubu shamsu ɓoyewar rana da zarar rana ta yi gurubi ta faɗi to shi kenan lokacinta ya shiga fai za ta warar bil hijabi in rana ta ɓoye da shamaki ya zan babu buji babu hadari babu wasu duwatsu babu wasu manyan benaye da ke iya shamakanci a ga rana an ka diba yamma ba a gane ta ba ta ɓoye da shamaki to wajabata salatu to sallah mangariba ta wajaba sai ayi sallah wala tu'akhkharu ba jinkirta ta saboda ga mazhabar malikiya lokacinta yana da kunci iyakar gwargwadon lokacinta na muktari gwargwadon abinda ake yin raka'a uku kawai gwargwadon abinda ake sallatatta don haka shi yace ba a jinkirta ta. to kaga sallan mangariba tana wajaba da zarar rana ta faɗi in rana ta faɗi sai a yi kiran sallah ko in an kai kiran sallah to kafin liman ya iso waɗanda a cikin masallaci babu lafi su yi nafila gabanin sallu qablal magaribi sallu qablal magaribi ga na uku ya ce liman sha'a babu lafi su yi sallah to amma mun karanto cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin mangariba ya ƙare akwai sauran haske duhu bai rufe ba akwai haske ta yadda in ka halba kibiya kada ganin inda kibiya ka ta faɗi saboda hasken da akwai wani sahabi yana ba da labari ya ce gidana can ƙarshen madina yake ina yin sallan mangariba tare da annabi sallallahu alaihi wasallama in koma gida akwai sauran haske duhu bai rufe ba amma yanzu ko ta ta ba a yi ma sai duhu yayi kaga kun haɗe da yan shi'a kenan yan shi'a su abba sai sallah sai duhu yayi haka abinda a sunna a sallaci mangariba da sauran haske ba sai ba duhu a lokacin mangariba ba da zaran rana ta faɗi sai a tashi ɗaya a yi ta shi kenan a yi ta haƙari akwai sauran haske na fatar kun fahimta na haka jinkirin da ake yi ga mangariba ba daidai ba ne tau to yana yake ya ce wa laisa laha ita mangariba ba ta da wani lokaci illa waƙatun wahidun illa lokaci guda latu akharu anhu ba a jinkirta ta daggare shi lokaci guda lokacin muhtari kenan da zarar an kai ta an haƙare ko muhtarin ya wuce shi kenan to sai dai malamai ba su sallama mai ba ga wagga magana ba ta da illa lokaci guda sun ce lokacinta yana miƙuwa har lokacin isha'i ina fatar kun fahimta amma dai a yi ta farkon lokaci ya fi kamar kowace sallah wa waƙata salatul atamati lokacin sallar dare atama dare lokacin sallar dare wacce ce salatul atama wa hiya salatul isha ita ce sallar isha'i wa hadha lismu wanga suna na isha'i a wala biha ya fi cancanta gare ta shi mun kai sani amma shi ma salatul atama ya tabbata cikin hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lawai Allah cikin wani hadisi hadisin Abu Hurairah wanda Bukhari da Muslim da Muwadda da sauransu sun fitar da shi annabi ya ce lawai alamuna mafil atamati was subhi la atawhuma walaw habwan da sun san abin da agga salatul atamati da salatul subhi wacce ce salatul atama sallar isha'i kaga annabi ya kira ta salatul atama da sun san abin da agga sallar isha'i da sallar subahin na falala la atawhuma da sun zo musu walau habwan koda da jan gindi baka da lafiya baka iya tayar da kawahonka ka yi rarrafe ka yi jangindi ka tafi inda mutane sun san falalarsu amma ordinary ciwonka ya isa ya hana ka halarta sallar isha da sallar su bai wai baka da lafiya wasu kuma sakaci kawai saboda rashin sanin muhimmanci kai kwancin ka a yi sallah da baya kai kai dai babba hasara ce me a falalar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa ga halarta isha da subahin cikin jami'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya samu sallar isha'i cikin jam'i ya samu lada kamar wanda ya kashe rabin dare yana ibada wanda ya kiyamul lailin rabin dare wanda ya samu sallar asuba cikin jam'i shi ko ya samu lada kamar wanda ya kashe dare gaba ɗaya yana ibada kai kiyamul dare kiyamul lailin dare gaba ɗaya ka gani dan ko baka samu kiyamul lail ba inda ka samu sallar subahin alhamdulillah ka samu lada amma mutun yayi kwanci ne to Allah ya shiryar da mu to abinda an lokacin ta ita sallar isha'i ko sallar dare gaibubatu shafaqi boyewa shafaqi to me shafaqi wa shafaqu shafaqi al-humra ja al-baqiya mai wanzuwa fil magharibi a yamma min baqaya daga sauran sha'is shamsu hasken rana bayan rana ta fadi to hasken nan da ke ragewa bayan rana ta faɗi kafin duhu ya rufe ko to in kaddi bi hasken nan kafin duhu ya rufe duka za a ga wani face-face ko wani jajaja haka yamma bayan rana ta faɗi to da zaran wannan jan ya ɓoye shi a shafaƙi da zaran ya ɓoye an ka gani na shi kenan lokacin isha yayi muna tare to fa'iza lam yabqa fil magharibi sufratun fa'iza idan sufratun fatsi fatsi wala humratun ko jajaja lam yabqa bai rage ba fil magharibi ga ga ga yamma ba ga sallan bangar a yamma in ya zan babu sauran wani fatsi fatsi ko jajaja da ya rage a yamma to faqad wajaba al waqtu to wannan lokaci haƙiƙa ya wajaba kaga lokacin isha'i boyewa shafaki da zaran shafakin nan ya bace yace in ya zan fatsi fatsi ko jajaja da fatsi fatsi da jajaja wanne ne ke fara bayyana ja ka fara bayyana yana nan yana rage yana nan yana rage har ya koma fatsi fatsi har fatsi fatsin ya koma haske shikenan ya bace ina fatar kun fahimta to da zaran wannan jajaja wanda ke ragewa yamma bayan faduwar rana ko fatsi-fatsi da zaran sun ka boye sun ka bace to shikenan lokaci ya shigo na isha'i wala yunzaru ba a yin jinkiri ilal baya da haske ya bayyana fil magariba a yamma ba a cewa bayan jajajan ya bace kuma sai haske ya ba a wannan jira fadhalika laha waqatun wannan shine lokaci gare ta ita isha'i ila thuluthil layl har zuwa ga sulusin dare na farko a kashi dare uku to sulusin nan na farko da bakin dare da bakin faduwar rana ƙarshe na bullowa alfijiri sai ka diba awa nawa a cikin nai to sai ka kasa su uku to sulusi na farko to ƙarshe na nan ne ƙarshen muhtarin isha'i mimman yuridu ga wanda ke nufin ta'khira ha jinkirta ta li shugulin domin wani shagali muhimmi a uzurin ko domin wani uzuri to yana iya jinkirta ta har zuwa sannan inga dalilin jinkirtawa sai ce wal mubadaratu biha amma da yin gawgawa da ita kakkaba ta hasulusin aula shi yafi in babu dalilin komai a da zarar lokaci fadakin ya bace a tashi a ita an dauke don ba a sani ba ko ana kai sulusin na farko ko ba a kaiwa ka gani na fatar kun fahimta to wala ba babu laifi an yi akhiraha ahlul masajid ma abuta masallatai su jinkirta isha'i qalilan kadan lishtima'in nasu domin taron mutane babu laifi wannan kaga sunna ce yana nan hadisi na nan cikin bulugul marami ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ga sallar isha in ya ga mutane sun taru da wuri wuri sai ya gabatar da ita farkon lokaci in ya ga mutane sun yi jinkiri kila an yi jinkiri ga musu tuwo kasan mahiya sai an ciwo tuwo sannan a zo a yi isha'i to in ya ga mutane ba su taru ba sai ya dan jinkirta don haka babu lahi masallaci an ga mutane ba su taru ba dan jinkirta kaɗan domin taron mutane wayi kurahun naumu qablaha an karhanta yin bacci gaba na isha'i ka kwanta kai isha'i ka kwanta kai bacci gabanin sallar isha'i makaruhi ne wal hadithu da hira bigayar shigulin ba tare da wani shagali muhimmi ba ba da bayan sallar isha'i makaruhi ne yin fira bayan isha'i ga daba-daba na ana aza na fira wani sai ya yi isha ya ka yin wanka ya hita ya laƙa magari jaka bai dawa sai karfe ɗaya karfe biyu mata ce ta yi kwana to kaga tun da ɗaya ne sun san in ya fita bai da sai karfe ɗaya su ku sai su hita sha biyu sha biyu da rabi sai su dawo tun da shi sun san sai karfe ɗaya kaga ya lalata kai ne ya lalata ɗaya ne bai san inda suka zuwa ba kamar da su ma ba san inda suka zuwa ba ai duk abin da ya kamata a yi daidai da kasuwanci na a yi shi da rana in dare ya yi waje alnan laila libasa waje alnan nahara ma'asha mun sanya da rana lokacin neman abinci don haka duk neman kabu-kabun da aka yi kai shi ana mangariba ko isha ya ce ka bin da hakwanta mai yawan yan kabu-kabun da aka kashe da yaushe aka kashe su da daddare ya ɗauke ka ya ce ka kai shi gidan bahure dama akwai dan daji nan sai ya daba ma yuka ya ije kai ya wuce da mashin da rana ai kaga da kitta faru don da nesa ana gani amma da dare su dare su tura ne eh ka to yanzu kuma ka azama da dumi don haka kaga duk abin da za a yi a yi shi da rana mai son ganin ka to ya taho da rana in dare yayi lokacin iyalinka na shige shi ta batunai waya an ka bugo ma in ba muhimmi ta bi da darbe kamata ka dauka bayan isha'i lokacin kana da na iyalinka to amma saboda rashin sanin haƙƙin bil adama sai ka iskan ma wasu sun ba iyalansu suna da bukatar su tsaya su yi hira da su ba su yi kana can cikin katta kuna hira kuma hirar da ba ta jawo ma komi illa ganin ganin kyashi yau Allah ya taimaka maka yi sabbin dinki abokan su za su gunewa kana tashi a cika ga barawo jituwa da ɗunka amma suna su ba sata sun kai sun ka ɗunka su to ga abu ta miya unhaninta yan alheri ya same ka su ciwo yan shari ya same ka a yi kyalkyatar dariya mai unhanin zama cikin waɗanga mutane illa ka tuwa makanka asiri to a dai ba ba mata haƙƙinsu bayan da daddare lokacin suna sai ka shige ku zanna ku yi hira ka saurare ta ka ɗebe mata kewa amma ka bata nan da talabijin a sawo gwamna a sawo wa a sawo wa tana kallo kai ko kana can tana kallon katta bisa gode ba daidai ba ne ina fatar kun fahimta to shi ne kaga ya ce an karhanta yin bacci gabanin isha'i haka an karhanta hira in dai ba wani shagali a- akwai muhimmi ba ba da ha bayan sallar isha makaruhi ne yin hira bayan sallar isha da an yi isha ka shige ka kwanta da wuri-wuri sai ka tashi da wuri-wuri ka tashi ka yi ƙiyamun laili ka yi addu'a ka samu rakata na alfajir ka samu sallar subahin kaga ka samu alheri amma in ka kwanta very late ba ka iya ƙiyamun laili babu addu'a ta da daddare babu rakata kila da kyan ka samu sallar in bayan ne ma ko sallar sai ta gagara Hmm? kaga hasara nawa ka yi to sai ka kimanta hasara waɗanga abubuwa da ribar da ka ci hirar can in har akwai riba ha gani wahi in ha mai hankali kake dole ka ɗauki wanda ya fi don hakan ga duk abin da haka ya kai shi majalisa bayan isha'i ba ta da kyau majalisa shan a tayi majalisa karta majalisa hira majalisa mi majalisa mi maimakon ta ya majalisa da an yi isha'i rufe gidanka duk wasu da aka aikuwa su kashe mutane yaushe sun kashe tahowa da daddare mafi yawan waɗanda aka sata duk cikin dare ne ka gama hira ka ta ɗaya ka sai burodi yana nan ga wani nama yana kana sayan burodi ka kama hanya ya tare ka to kuma ba a ganewa ijiya na ganin ijiya da ke ya tare ka cikin gari ya- ya ya ɗauke ka da cat da ke tun daga mutane da kayan kuwa sai a taru ma wancan duhu na ba a sani Hmm? to na gani don haka ku shigewa ku a sannan ma da yin isha shigewa haka shi kenan ka huta eh to ya hikan ya hikuwa inda kuwa komi ba ta canzawa amma an kakkira Allah shi sai ya taimake ka a gani ita an ka saba da ita ga al'ada to to wannan shine karshen babi ko to sai mu tsaya nan babun fil fil adhan wal iqamati gobe in Allah ya kai mu nan don ku kashe majalisun nan na hira sannan ataye shi ko ba ga majalisa ba shin ataye baya da kyau ataye kwaya ne kun san da haka nan sannan yana cutar da lahiya yana sa ulcer addiction ne in ka saba sha ne komi baka iya sai ka sha shi in baka sha shi ba baka jin daɗin jikinka sai ka ji ciwon kai da kaga shikenan ya zama ma kwaya hmm? da hakan ga da ataya da duk masu kama da shi duk abin da ba fura ba ko shayi ko kunu to kakka lizumta ma kanka sha ne ba na iya komi sai a tayan nan da ka gani too much of anything is bad duk abin da ya yawa ya ɓaci ba gani to aƙalla da ko shayi kan lizumci sha a jima duk a jima duk ai yana taɓa ka balle a tayi da guba ce guba eh to kaga ya zama musu kwaya duk abin da baka iya wani abu sai ka sha shi kaga kwaya kenan stimulant ya zama ma kwaya ka zan addicted hmm don haka su basha kamar goro wani shi ma haka nan goro yake gare da sauran masu kama da su duka duk shedan ne kawai to su waɗanda ka yi ba su sha ba fa haka yau kokari ka bar ka bar duk abin da ke zama ma matsala domin ran da baka same ba kaga ka shiga cikin matsala to Allah ya shirya da mu to amma Allah ya sa mana albarka ga abin da mu hakaran to yan kun du- duba tun farkon karatun mu na shekaran jana lokutan sallah lokacin muhtari dai ya hakawa bai magana game da laluri ba na muhtari dai ya hakawa sallah kuma tana da lokuta biyu da na muhtari da na laluri saboda hadisin jibrilu jibril ya zo yini na farko don ya karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yini na farko ga subahin ga az-zuhr ya zo farkon lokaci la'asar ya zo farkon lokaci mangariba ya zo farkon lokaci isha'i ya zo farkon lokaci haka subahin yini na biyu sai ya bari sai ƙarshen lokaci sai ya taho yayyasu sai ya ce mai ma bayna hadaini lawaqatun abinda a tsakanin waɗannan lokutan biyu da lokacin da mun kai sallar jiya da wanda mun kai sallar yau to duk lokacin ta ne sannan kaga shi na laluri kaga kamar yadda ya nuna ba- bai halatta a jinkirta sallah lokacin laluri sai da lalura misali farkon lokaci mace tana jini farkon lokaci jini ya ɗauke mata kaga ba ta iya sallah dole sai ta yi wanka tunda ya ɗauke to kayan ta samu ruwan ta yi wanka har lokacin laluri ya shigo kaga wannan ba illa ba ce lalura ce haka wadda jinin biki ya ɗauke ma haka mai janaba kahin ya samu ruwan wanka lokacin laluri ya shigo wannan duk uzuri ne ko wanda ya yi bacci ko wanda ya mance kamance asilan baka yi sallah ba sai lokacin laluri sannan da ka tuna sannan a lokacinta da masu kama da su to su ne ma'abuta lalura amma kai zaman nan ka hidda aiki akai a ƙi aji aikin nan har lokacin laluri ya shigo to tsakanin da Allah ka saba ma Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce abdalul a'mali as-salatu fi awwal waqtiha mafificin ayyuka shine yin sallah farkon lokacinta kaga bai ce sallah cikin lokacinta ba da lokacin muhtari da na laluri duk lokacin sallah ne amma sai ya ce fi awwal waqtiha farkon lokacinta ashe in ba lalura mai ƙarfi kakka bari ka jinkirta sallah daga farkon lokacin nan Allah ya sa mana albarka ga abin da mu karanta yawa sannan ka lura duk aikin da haka yi sallah kowace iri tsololuwar sallah kowace ta minti goma to duk aikin da haka ka aje ta minti goma ka ta ko ba ko hira kana kana iya kana cikin aikin nan ka tsaya kai hira da wani minti goma ka ci gaba da aikin to balle abin da afarilla akan ka ta yi ayo sallah a dawo a zuwa ida aikin nan cikin natsuwa don rayuwa ba ta da tabbas kana ya cewa bari sai na ƙara aikin sannan in yi sallah to yana ya rayuwarka ba za ta kai zuwa ka ƙara aikin ba ka ka ta yi ana biyar ka sallah don haka da zarar lokacin sallah ya yi to duk abin da aka yi aji a ta yi a yi da cikin lokaci Allah ya sa muna albarka ga abin da mu karanta to hukumance da ɗauran auren aminu kalamba na yau insha Allah ƙarhe goma nan gidan haki nan cikin gari kun san gidan haki ko to karhe goma kaga akwai ɗaurar auren raki zai yawa irin yau to za ka iskan ma cikin gari an yi bulokin don haka mai son ya samu sai ya hita da wuri-wuri ko da an yi bulokin dai akwai gosulo dai ya zanka isa da wuri-wuri don haka irin tara ya kamata a ce an hita a ta yi gara a jira da a tsaya jiran mu to Allah ya sa a yi lafiya a ƙare lafiya kuma duk aurarrakin da za a yi Allah ya sa musu albarka ya ba su zaman lafiya ba su hankuri da juna ya hore musu abin takalifi da zuri'a mai albarka to kun gani ana nan ana ta yi masu guda guda a motsa motsa bai kamata yanzu makaruhi na zama da mata guda to balle wanda bai ko da ita wanda ba su da ita su yi wanda dubbai da ya niyya ya yi aure to Allah ya shiryar da mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk